الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga wata da zai haifani shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya da arba'in da uku bayan hijira na ba da shekara ta islam daga maka zuwa madina wanda ya yi da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da sha tara za mu tashi darasi na ɗari da ashirin daidai hadisi na ɗari takwas da biyu a cikin kitabun hajji babu sa'i babu bayani an sa'a bayan saba wal marwa rukunin la yasihu nazu illa ni babu da yake magana akan cewa ko yake bayani akan cewa shi sa'i wanda ake yin ta tsakanin saba da marwa rukuni ne wanda aikin hajji baya ingantuwa ne da shi ta aiki ne tsakanin safa da marwa to idan mutum ne ne aikin hajji ko maradi ba to aikin hajjin da bai yi ba ko kuma umararsa ba ta ba hadisi na dari takwas da biyu an aisha an urwa an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata inda urwa ɗanta kenan dan gidan asma binta abi bakari ne sidi ya yi ruwaya da gare ta wanda yana cikin manyan almajiranta annahu qala shi urwan yace kuntu sai nace kuntu li aisha na faɗa ga dana aisha nace da ita zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam matar annabi kira da abin da Allah ya tabbata gare shi وانا يوم الدين حديث السن قلوا ابن الزبير يتي a lokacin da ne wannan magana ina da kananan shekaru shine hadithu sunni ara'aiti qawla Allah tabaraka wa ta'ala ba ni labarin fadin Allah madaukakin sarki ko shin kina ganin fadin nan na Allah madaukakin sarki da yake cewa inna safa wal marwa min sha'airillah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما wato faɗin Allah da yi inna safa wal marwa hakika dutsen safa da dutsen marwa min sha'irillah suna daga alamomin ubangiji girmama Allah fa man hajjal baita duk wanda ya je aikin hajji aw ya jamara ko ta gumara fala junaha alaihi babu ne a gare shi an ya kawo ba bihi ma ya yi tawafi tsakanin da wayannan zuwa ta guda biyu shine taba da marwa fala ara ala ahadi shay'an Allah ya kawo ba bihi ma sai ba na ganin laifi akan wani in har ya zo bai yi tawafin ba yake za ki ce a kan aya ni fahimtar da ne mata shi ne babu laifi in mutum ya bi aikin haji ko umara ya bai yi ta aji ba ba laifi aikin hajin da ya yi ko umara da ta yi fakalar ta aisha yana na aisha ta ce kalla kalla kalimatu zajirin wa radi'i tsawa ake mutum kai ya kada ba haka bane shi ne kalla wannan abin da nake faɗa ba haka bane to ya magana take shi ne take lauka na kama ta ku da ta ayar kamar yadda kake faɗa haka take kanat fala dunaha alaihi Allah ya tsawwafa bihi ba to da ayar sai ta zama fala dunaha alaihi Allah ya tsawwafa bihi ba an ya tsawwafa bihi ba da haka fi za ta zama cewa babu laifi a gare shi in bai yi da wafin su ba haka za ta zama abu a jiji yake amma ka ga wanda yana ƙara nuna ma cewa duk yadda kake jin yare to kana buƙatar ai ma bayani sai ka ga wani soyayyen ka ya rubuta littafi da turanci ka karanta ingilis a bayo amma iya title din zai ga gane komai ba kawai abin da ya rubuta title din zai ga wallahi ba abin da ka fahimta ka fahimci komai ba to yana buƙatar bi karatu koya yake a koya ba ita ku ji ibn abbas sai da umar sai da umar Allah ya kara mana yadda yace bi zammi ne wa baki a kan wa abba ba hasiri annabi ya tambaya da wani wa baki hadan wa abba in ya san fatiha da amma da ne abba ba to shine kawai abin da yake nuna wa kai tsaye kawai shi duk karatu yana buƙatar koyarwa Allah ya yarda da mu to sai yake sai ta gaya ba cewa da haka ake nufi duniya ta ala a gurin inda ma un bila ta hadi aya fil amsal tace to da ka take in za a baki karatu sababin nuzul za a ita wannan aya ta sauka ne akan mutanen Madina kanu yuhilluna li manata sun kasance suna ɗauro haramun sa gurin gunkin da ake kira manata wa manata tsari na tsukura wannan gunkin manata وكانت ملات حذو قريه shi kuma gunkin malak yana daura da kudayi mun ce kudayi kuma kudayi bin makka wani guri ne da yake kusa da harami wa kanu yataharrajuna an yasnau an yatufu baina safa wal marwa sai suke ganin laifi ne mutum ya je ya dauko da wani tsakanin safa da marwa domin akwai ne manata a gurin su dalilin su ba saboda dutsen ba saboda akwai manata shi ne dalili wanda cikin fahimtar su ne in jihadin su ne to me ya faru balan ma da a islam ku duba ku ga shi yasa kamar hadisin da muka biya jiya da Allah ya halitta bayi gaba daya duka a cikin duhu hadisin mu na ziyara hadisin a karatun mu na suratul fatiha gaba ɗaya hadisin jirgin sai aka halittu rayuka a duhu gaba ɗaya sai Allah ya wa a hasken haskensa a kan wannan rayuka to sai wannan hasken ya rika zuwa yana jira a kan mu wanda muna kyautata Allah da zo ya faɗo a kan mu domin musulmi ne saboda haka duk wanda hasken duk wanda ya faɗa a kansa to shine ya turba da musulmi ya bi layin dini wanda kuma bai fara wa shi ne suka zama allazi na kafar wasan duwa na da dinin lai a zalla a amalan ko yawa a wani gurin to saboda haka to sai ya zanto da musulunci ya zo sannan kuma kar ku manta wani zai iya hararuwa ya ji ai a kullum mauludin yuladu ala al-fitra bi tikar ba tin baro ba shi garo idan wani zai iya hararo wanda yake kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani to sai ce sa'adu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zali sun wani annabi tambaya akan haka fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da inna saba wal marwa ka a'ilillah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه kun ji dalilin saukar aya ba za ka samu iskari ba domin an gaya ba ga dalili babu laifi saboda su suna ganin ne laifi ne mutum ya yi tsawafin tsakanin safa da marwa saboda kasancewar mana ta a gurin to sai aka ce babu laifi idan shi za a ce faɗar ko da awa za ka yi ka fahimci lambun sun mutane yanzu misali idan mutum ya zo misali wani ne amfani da ɗin yara da ya ce wato yin wani abu da ya zo ya kwankwasa ba ofis boko ɗan boko da ya kwankwasa sai ka ce yes me kake nufi ya koma ko ya shigo da kyau da ya zo sai kwankwasa ba ban ɗaki sai ka ce yes ya shigo ko kar ya shigo ba tambaya wace ba ba alama kake ba shi cewa da wani mutum ne kaga kuma diyyar ne yawa an bai da da ko to irin wayannan da jiza Allah ya ce bi turo ko wanda annabi ya sai da yaran mutanen gari to da rashin fahimtar wannan wallahi sai ka ka isar da zakon da ake zuwa da saboda haka wani tsohon tsohon fim da ake faɗa wanda za a ce na kaji a gidan rediyo a talabijin ta kaduna irin da mutanen hausa da suke yi da shekaru da yawa ba ɗan yanzu ba wani ya kai matar da wani asibiti sai ya samu likitan da ya rage ne sai ce zakaran ka nawa zakaran ka nawa sai ya fara fara wai wai har ya san zakaran sa na gida zakaran sa har ya san zakaran sa na gida wannan kaza kaza sai zama fitina shi kuma shekarar sa yake tambayar shekarar sa nawa illa bi lisani qawmi ke to so da aka kaga nan da nan sai ta ga ya mata cewa dalilin saukar ayar ke nan man ajjal baita wa itibar salatuna alayhi an yatawwafu bihi ba salatuna alayhi Allah ya tawwafu bihi ba saboda haka so ake bi ba so ake karfi ba mu je gaba ko ba mu gama ba yawwa yawwa na gani to kaga mun koya a wannan hadisin cewa shi wannan a safa da marwa da ayi rukuni ne daga rukunin aikin haji da umara dama rukunin aikin haji hudu ne da umara uku aka ce guda ɗaya ne babu a ga umara kawai arma amma duk sauran ukun sun yi musharaka sannan abu na biyu ya nuna duk ihun na na aisha da zurfin ilimin da ƙwarai kuwa sannan babu da yake a kiyaye munakasa tsakanin babba da yaro amma ta ilimi ba da idan ka zo kana tattaunawa da musamman mai karantarwa ka faɗi wani abu yaro ya tambaya cewa to malam da ba kaza eh sai kai ma bayani daidai da fahimtar sa domin ba kai ba ko dai ya ba wa kansa amsa ko ya je wani ya wace mara kyau shine ka'idar shi za akwai masu hikima ke cewa matsalar mu mu yanzu da suke damun muna da juriya wajen communication wajen magana ma ba ba da juriyar lissin sauraro yanzu mutum ya zo na bayani duk ka sauraron sa wai da labarin ta ga ne ce ni kike so ka ji shi kuma an baki bai awa ɗaya na bayani a ai ai shi za ka yi ya fito da abin da yake ransa da kawai ina ya dosa shi ne masu hikima suke cewa da yawan mu muna da juriya wajen yin magana da dai amma ba mu da juriyar sauraro sauraron mutum kuma shi zai sa ka warware ka warware masa damuwarsa yayin da ya zo da kowane abu yana so ya faɗa to saurare shi eh good listening daga cikin dama um, communication din akwai duku akwai good listening that's of communication to wanne yana da muhimmanci sosai kafin da na ya ta mu'amalanci urwa cewa ya fa a lokacin huwa hadithu sinni shekar ko ba laga ne ba amma ka duba yadda ta mu'amalanci kuma ga shi yana mana ruwa ya yi saboda ya fahimta sosai kuma ya rike hadisi na gaba an aisha radiyallahu anha an urwa kana yake ta alto aisha fa qultu laha ta tambayi na aisha ce nace da ita kaga nan aiki za a nan tambaya ina ji amma a jera ne ba ruwa na wata malam Muhammad ba ka na ce mutum ukun nan da aka ce gaba ɗaya ilimin na da aisha sun tattare aka faɗi bi da kyar bari kuma dawo da ita yau zuwa yanzu akwai urwa ga mun biya cewa na alƙafin ba ɗaukar lafiya injiniya ranar shi ne ba faɗa ba sai ɗaya kuma na ce makance ma bai wahala amra kuma an faɗe ta to amma kuma ranar injiniya ka ranar kuma ko na kana jan baki ne kai mana biyu kowa ya zo guda biyu kawai aka faɗa eh yana haike wuri ka ji alaji ya ce kana haike wuri sau da haka ga wa'annan su ne guda uku da aka ce ilimin na da aisha in kana da wani san ka samu wa'annan gaba daya to ka same shi ne wahalar a ciki shine da ita ce amra din guda ne kuma wala da shi urwa da wahala a manta saboda magana ta yi za ka ji a ce har urwa har aisha kuma gidan da ne na to sai ali ki ta alto aisha fa qultu laha na tambaye na da aisha nace da ita ala aiki qaulan lahi ta'ala ba ni labarin fadin Allah da yake cewa inna safa wal marwa min sha'airillah wa man hajja al-bayt aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima fa wallahi ma ala ahadin junah Allah ya tuba bi safa wal marwa shi ne kuma da ba haka shi wanda kake koya ilimi ya da shi za ka yi vomiting abin da yake cikin jikinsa to shi ne za ka in daidai ne ka barci a gani da gyara ka gyara ba kaga daga maganganun nan na ta ko bai ce dama yana da ƙananan shekaru ba za ka gane shi kuma kawai ya bada da yace wallahi na rantsi da Allah babu laifi ga duk wanda ya ji yakin haji ko umara in bai in ta yi da bada barwa ana ce take ji ka ba kunta ya buna ukhti kin da wannan abin da ka faɗa ya kai ɗan ƴan ruwa ta a wannan bayanin da muke da wannan hadisin da wannan da sun karo babu idan ba ta more ni mutum shi ne za su yi an karo inna hadi al-aya wannan aya law kanat kama awwaltaha alayhi da a ce kamar yadda ka fassara da jini ta aure kamar yadda ka fassara ta haka take cewa la juna alai Allah ya tsawafa bihi ba babu laifi inda ya tsawafi gare su ba walakin na unzila lil anzar to saurara kai wannan ayat ta ka bani akan lantarawa ɗan Madina mutanen kirki kenan shi za wa karan wasu shekaru ba da za su ya karatu sai ya sa gasa waya ga yawa tsakanin kawai sai raba ‘yan karatun biyu, ‘yan akwai almuhajirun al'ansa kawai sai a zo a in an ga dama an zo a ita da gani cewa nan tarawa sun bi mutanen muhajirun saboda sun yi kaza sun yi suka karbe su mutum ya zo da matarsa matan gari ya ce ka zaɓa ɗaya ba wanda baya so bai baka a kawo ayoyi alarmomi da ruwan aya wani da zai haba su kuma da suka baro komai ba da matar da kuɗin su da kasuwa da komai ATM din su ji yana garin su irin wannan kowa ya ka aya wanda ya jayo a suratul anfal wanda haka kaga an an wasa kwakwalwa kuma kowanne ka ji hujjojin su kowanne za ka gane ba kun wallah ta bane eh to sai kuwa kaga daga nan za ka ƙara gane kima kowanne bangare shi za a yi karatun mu na adabu da mubarak za a lami wannan sai na tambaye da muka zo kan mas'ala al-ashariyun da annabi yake faɗar nagartu mutanen garin su abu musa na shi sai na ce tsakanin su da nan zarawa su waye gaba domin su ɗabi'a su ba za ku je da su su mutanen al-ashariyun kawai ana zaune ne yanzu sai kawai amshakin alaji da yake da waya hawo da su sai ya ce wani kusa da shi kai ne ka ɗauko a wajen gidansa sai ya ce wata kila kutiyar ne ba su sai da rini sai ya ce a je a haɗa da na waya hawo sun a takula sai a raba biyu sai ya ce ka ɗaura ne wai yanzu sai ya aka yi da nasa da ba ruwansa da yawan nasa to zuwa ka ce ban da za a yi tafiya duk abin da mutum yake da zai kawo sai a haɗa sai haɗu da wanda yake bai da komai ko a haɗa duka kawai sai a raba fili wa da to su ɗabi a gaske kamar yanzu da ake cikin wannan yanayi ba abinci shi kuma yana nan ya tsara shinkafa buhu ɗari biyar sai ce kai ka je ka ɗauko ta gidanka rabin buhu ka kawo sai a raba biyu sai ka ɗaure da ya ɗaure haka mutanen al'akari wanda suka sunan da wato musafa gaisuwar musafa sun suka yaɗa ta wayannan ba ulai ka ashabun nabi wa ibu falawla hum ma kana fil ardi muslimun falawla hum qadat tamiri bi ahliha sabba annabi kenan wane mutum wane to saboda haka wannan shine to kaga sai aka gaya ka cewa ina muke na walakinnaha unzilat fil ansar sune lantarawan da muke kagu qabla an yuslimu yuriduna limanata aqatiya domin sun kasance kafin su musulunta sun kasance suna ɗauko fara talbiyar su ne suna ɗauko harama daga wannan wato manatun ɗajiya su suka sanya wata suna ɗajiya kaga a ɗajiya mai ginar me a ɗajiya kowa dai ya san mugun suna ne ba sunan jiki ba ne misali a tsari a tsariya wato a banza wadda ba ta da wani mahalli an gane wadda ta aka wuce gona da iri a kanta ita dai wannan manatar domin abu ne da kuka sassaƙa da kanku allazi kanu ya'buduna inda al-mujallal wanda suka kasance suna bauta mata a daidai wani wato al-mujallal shine al-maqam al-murtafi wani guri mai dan tudu wani dan tudu ne shine mujallal fakana man ahalla yataharaju an yatawwa bi safa wal marwa to duk wanda ya dauko niyya daga nan sai yake jin nauyin yake ganin laifi ne yayi tsawaci na safa da marwa falamma aslamu to da suka musulunta ta ado rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zali iska annabi kan ya aka haka hadu ya rasulullah inna kunna nataharraju an nadura bayna safa wal marwa muka muna jin nauyi muna ganin zai yi ne ni tawa fi tsakanin safa da marwa فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة أنا عائشة تتي وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما والنبي يا سنة تتي وعيدها في مكان الصفا والمروة بل يمكن فليس لأحد an yadruka tsawafa bainahuma bai halatta ga kowa ba yayi tsawafi na ya kada tsawafi tsakanin safa da marwa kada zuhuri rawi hadisi imam zuhuri Sulaiman bin Hilal ko saboda haka sai wanda ya rawaito hadisi yake summa asbaltu aba bakr bin abdurrahman sai na bawa abubakar bin abdurrahman labari kada sai ce inna hada la ilmun ma kuntu tashidu ita wannan abin da kake wala wani ilmi ne da ni ban taba ji ba wala kad sami'tu rijalan min ahli ilmi abin da dai na jira duk wasu mazaje daga cikin ma'abuta ilmi ya kuruna suna ambata cewa annan nata hakika wato annatu a nan zuwa yake fi magabatansa na baya cewa illa man zakarat a'jatu banda abin da daidai abin da rana ya ta ambata cewa man kasa yin yindu bi manana cewa waɗanda ta ambata cewa suna ɗauko talbiya ne daga manata kalu duk wanda na sani kalu ya turku na kullum fi safa wal marwa duk waɗanda aka ba mu labari cewa gaba ɗaya suna yin tawafi ne a safa da marwa falamma zakara Allah ta'ala tawabul baiti yayin da Allah ya ambaci cewa za a yi tawafi a ɗakin sa ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن بأنبتي صفا ومروة على القرآن با ونقال الجبل قالوا تلك يا رسول الله يا معجم الله كنا نتوب بالصفا والمروة من كتب من أين وأتو الطوافي الصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت لكن كما أن الله يتوكل الآية سوى أي طوافي على تلك ومجد وعلي أصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال يا توكل ولا كل سبب النزول الذي yawwa al'aya kana abubakar abubakar ibn abdurrahman yace fa asma'u hadhihi al-aya nazalat fil fariqayn ilayhima ko da ban mutum fara wa ne
فإن الله أنزل القرآن فلم يذكر الصلاة هل علينا من حدث
to Allah madaukakin sarki ya wato ya saukar da safa a yi tsawafi a ɗakin sa bai ambaci safa ba shin muna da wani laifi idan har ba bi ba shine tambayar ana ku ziyara na ce da ɗauko samu ɗaya ne wannan ɗin na ɗan shafa gaskiya to sai ce a wannan ne tufuna nan ne ko to sai gurin bilbali kai ne kilai ba sai wannan ayar ina jin wannan aya ta sauka ne bangarorin nan biyu illa shi ya kanu ya ta'arra juna an yi tuhu bil jahiliya min safa wal marwa na farko ta sauka akan wanda suke ganin laifi ne idan sun yi tawafi a jahiliya tsakanin safa da marwa wannan shi ne tuhu da wanda suke yin tawafu kuma kuma ta'arra zu an yi tuhu bi ma min islam sannan kuma suke jin cewa idan suka haɗa musulunci dan suka je suka yi tawafi a wannan gurin lallai ko shakka babu sun yi laifi min ajli anna Allah ta'ala amara bil tawafi bil bayt saboda Allah ya umarni a yi tawafi a ɗakin da ne kawai wani ne ya koyi saba ya ambaci saba ba a ta da kara zalika ba da ba da kara tawafi bil bayt a sai da ya ambaci haka wani ne ya koyi saba a ta da kara zalika ba da ba da kara tawafi bil bayt sai haka ya ambata ka bayan ya ambaci yin tsawabi a ɗakin kamar yadda muka ji wannan shi ba ba iskalin karara abubuwan kabili suke domin ya ce domin akwai mata karara da zuru aya ɗaya na iya sauka ko tura na iya sauka sama da ɗaya a wasu suratun fatiha ka karanta ne kan fi ulumul qur'an da imamu suyuti ko mabarikin da ƙasa an gane ko na na ulumul qur'an ko ka karanta barbahari a cikin ko ko ɗin ka karanta ba imamul barbahari ba imamul zamanshe ka karanta za ka gani ka karanta al-burhan fi ulumul qur'an to za ka an gaya ba akwai wanda kamar suratul fatiha ta sauka a maka kuma ta sauka a madina babu wani iskali a kai shi ba mu zuwa da ba amma oke shi ba mu taba faɗar sa ba shine Muhammad bin Muslim ibn Shihab sunan sa kenan wanda aka bugan da Shihab Zuhri ko ibn Shihab Zuhri babban malami ne kwarai da gaske hadis ne kuma hadis zamani a wani lokacin wato ana faɗar sa sannan duk malamai sun haɗa akan kimar da darajar da Allah ya maka an gane ko yawwa mutum ne ya zauna a can sannan ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin da uku ko da hudu bayan hijira shi ne wanda matarsa take cewa wallahi ita da layi bararin sa ware karo aure saboda kullum cikin karatu ta ce domin ya karo aure mata uku kuma ta ce karo ka duba da yadda mace ba ta san kishiya ta ce ta gwara a karo mata kishiyoyi uku da wannan layi bararin saboda wai sun fiye mata wanda ta ce idan ya karo dole ya rabon kwana amma yanzu da da wannan kullum cinye wannan lokaci imam zuru shi kuma abubakar bin abdurrahman din nan ibnu al-harith sunansa shine alkunyansa yana cikin manyan alfuqaha usaba da ake kawowa eh alfuqaha usaba a madina sannan an ce malami ne baki na gaske mutum ga kuma kyauta mutum ne mai kyauta sannan kuma dai ga jawon da ake wada da cewa ya makanci an bayyana da kyau wasu suka ce kuma makanta ta dade amma a kai ki ba da wannan shi ba an haife shi a lokacin aliban su sai na ba domin saboda bautar sa ta ake da Ibrahim Quraish Rahim Quraish saboda yawan sallarsa kun ga shi abin da nake yawan faɗa ina mamaki na shiga cikin malamai ina faɗa irin wannan kalma cewa za ka ji ana faɗa in an faɗi bawan Allah a baya sai a ce bayan karatu sai kuma a ce mutum ne da yawan bautar Allah amma mu zamanin mu dai aka faɗa karatun mutum za ka ji ce ba wani saboda ya shekara ishirin a masallaci ashirin magabatan mu dai haka ake kawo to kaga wannan abubuwan suna da mahimmanci kwarai da gaske a kiyaye su ya ce ya rasu ne a shekara ta tasa'in da hudu bayan hijira حديث نقب عن انس بن مالك رضي الله عنه عن عاصم قال قلت لانس بن مالك اكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروه شو كنت تنتهي كنا كامر yin sa'i tsakanin Safa da Marwa قال نعم yace to ai kuwa لانها كانت من شعائر الجاهليه yace saboda a lokacin yana daga shakira sai mutanen jahiliya hatta anzalallahu yace hatta da Allah ya saukar da inna safa wal marwata في شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما هذا هو آل بيانه dan Allah kullum na zukan an mamakin da nake duk wani abubuwan da sai ana zai faɗa zai ga annabi ba kullum muna cewa ana kaza sai ce ni kasance muna kaza amma wai zo tsabin morewa a ce da annabi ba ma san annabi bai ma san shi ba babu istibari ila wajhi hajji tarbiya الحاج التلبية إدارة الحاج التلبية عشان القراءة في رمي جمرة العقبة في يوم النحر babu da yake magana an so mutum ya dimanci ko kuma mai wanda zai aikin haji ya dimanci yin kalbiya shine labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik har sai ya wato shiga wajen jibar jamratul aqaba ana so kullum ya yi in ya gaje huta har sai ya zo jiban wato akaba ranar sallah babba zai je da tarbiya ana so mutum ya dimance ta to me yake haji kaga ni da kwana nawa uku yana tayin wannan tarbiyar sai umara ne kaga shi minti arba'in da biyar ne da ma zuwa awa ɗaya ya gama in ya je ba ki ko sallah ma minti talatin ya gama an fahimta da kyau ko saboda haka zai yi haƙi lokacin da take tace ne amma mai aikin haƙi shi yake magana saboda zai kwanaki tun daga yau mu tarwiya ranar takwas ga wata har zuwa ranar sallah an usama bin zayd wal fadl an quraysh mawla ibn abbas an usama bin zayd annahu qala usama bin zayd yake kare ni raditu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni arafati yace na hau bayan dabbar annabi alaihi salatu wasalam shine annabi ya goya na taba wannan magana cewa in kaga dawa za ka iya da zago zuwa annabi ya taba goyawa akan abun hawa da usama da fadl bin abbas cewa na ma'azu ma'azu bin jawal cewa shi hadisi ma'azu ne ya bula mu hadisin ya gula ko ba shi bane inni wa alimu ka kalimat dan da ya goye shi to kaga mutum daga dawa sai da wannan da yayi maje karatun sa akai ya rubutu ya kaje bilan kawai cewa wannan waɗanda annabi ya taɓa goya domin bana lafiya da zaman kai to zai yi yin arafa tun daga arafa falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi'ba al-aisha yayin da annabi alaihi salatu wasalam ya zo wajen wani kwalci wata hanya ce a gefen dutse tsakanin arfa da muzdalifa shine wannan shi'ar din tsakanin arfa da muzdalifa yake na bangaren hagu alladhi dunan muzdalifa wanda kafin a kai ga muzdalifa yake shine yanzu tsakanin arfa da muzdalifa alaka alaka shine ai abraka fihi ba'ira sai durkusar da abin hawan nasa ya durkusa da shi da ya faru fabala sai yi bawon sun maja sannan sai kawo ya ce fasar wasu a yi wadu'a na kwarar yi wasa abin alwala shi ne alwadu bilfasha alalwawi zama alalwawi kuma alwudu alwalai kamar azzanu ne da azzanu yudidi a wata wanda a wudu'an khafifan sai annabi ya alwala alwala ta sauka da yake nufi da qadiman shine kowanne gaba sau daya shine qadiman fa qultu sai nace as-sala ya rasulullah lokacin sallah ya ba kin Allah ala sai annabi ya ce as-salatu amaha sallah za a yi da amma nan gaban a gaban ka za a yi ba a nan ba sai an je hujjar limanci baraki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya wa abu hawan ta hatta a kan muzdalifa har sai da yi muzdalifa masalla annabi ya salla a nan sun maratifa da fadlu ba ne sannan kuma bayan nan kai an tsara ka ce sauka sai aka goye fadlu bin abbas rabifa da fadlu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gada ta jami'i a wace garin da za a yi muzdalifa kuma shine jama'a haka ita zai hadisan wannan gabar a cikin bukari da muslim da sauran wato littattafan gabar kitabun hajji jama shi ne muzdalifa to sai annabi ya goye kuma fadl bin abbas kada kurai kurai ya ce ba mara ni abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya bani labari an fadl daga fadl anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yazali bi nafsi ma'al shahi shine wannan sai ce annabi bai guje ba yana tafiya a ta balaga da jamra har sai da yi jamra wurin jifa na farko jamratul aqaba har sai da yi nan bai guje ba kaga mallan yayi ya dace da babun ba addini mu je gaba kaga mun gano cewa talbiya sunna an mutum ya je bayan sallah yana talbiya an kun gane ku yawa babu tarbiya wa takbir izhab min mina ila arafat yawm yawm arafa babu da yake magana akan yin tarbiya da yin kabbara yayin da mutum zai tafi daga mina zuwa arfa an gane ku idan mutum zai tafi daga mina zuwa arfa fi yawm arafa a ranar arfa ne hadisin hadisi na gaba hadisi na 806 عن عائشة رضي الله عنها عن أنس عن محمد بن أبي بكر بن أبي بكر الثقفي قال إذ سألت أنسا لا بيانا ولا نغاديان من منى إلى عرفات عن التلبية يأتي لا بيانا ɗan malik wani hannu gadiya an gane ko yace a lokacin mun yi sammako shi ne mun yi sammako shi ne gajiya mu bi mun yi sammako daga gida zuwa arba an jalliya wato mun yi tambaya dangane da asalin jalliya yaya abin da yake yi jalliya ne ya halinta kai ba kuntum tasna'una ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da kai yake haji da annabi ya kuke yi jalliya kana da yake yi laddi yuladdi muladdi لا ينكر عليه من تلبية ذي تلبية سبا وحيك من ينكر ويكبر المكبر فلا ينكر عليه wanda ya gada ba ya koma kabbara ya dai shi ma ba zai wani gari kaga a ce kana da zabi biyu ko kuma kai jibi irin wayan da abubuwan mai wayo sai ya duka da kabbara yana yi ba ya mai gari ba mai talbiya da bai kallahu malabai shi kuma wanda Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan dai da ka saba yi ko kan bara zalla shi ake yi ba in kari sai ka hada duka sai in kai wannan ka gari ko ba wannan na kaga shi ma hadisin yana magana akan an su wato wajen yin tafiya sannan kwaɗayi kwaɗayi sa akwai wajen gano ne annabi ne mun gane a wannan hadisi domin tambaya ta kai tunda kuna tare da annaba alaihi salatu wasalam yaya ake yaya mutane ke ko yaya ya kada talbiya babu ibadati min arafatin ila muzdalifa babu da yake magana akan gangarowa daga arba a gaban muzdalifa wa tibabi salatayn al-maghrib wal isha jam'an an kuma so a hada magariba da isha ai jam'i bil muzdalifa a muzdalifa fi hadhihi al-layla aw an-nadara da ba ka ajiye magarba da ita haɗe da ake an rubuta mata bin zai ce daga da ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min arafa annabi alaihi salatu wasallam ya gangaro ko ya dawo za ka iya cewa da ba bi ma'ana raja ko ya fara wasu suna cewa kuma maimakon raja ta ce irki da tsayi an gani fara tafiya mutum ya fara tafiya ya taho an gani to sai yace wato min arafa ya taho daga arafa hatta idan kana fi shi'abi a sai da gurin nan da ake kira shi'abi mun faɗa wata hanya ce daga gefen muzdalifa da kuma arfa sai nazala sai annabi ya sauka fa bala sai bawli thumma tawadda sannan sai yi alwala wa lam yusbi alwudu'a bi tika alwala ba na ji wasu malaman islamiyya suna fassarawa yara cewa bi kyautata ba haka ake nufi ba wa lam yusbi alwudu'a bi tika ba shine abin da ake nufi wanda ake uku bai uku bai yi daya yawwa isbabul wudu'i bil makarih ko yana da irin shi abin da ake so kyautata alwala lokacin sanyi tika tika alwala an gane ko tika alwala shine mutum yayi uku uku fa qultu sai nace assala ya rasulullah fa qala as-salatu amama tana tana gaba farki ba kaga wannan mai wannan ruwaya shine wannan da muka biya to sai a ce ya cika ru yawa sai a ce ba mutum ɗaya bane ya faɗa kenan lokacin sallah yayi yanzu in aka zo har wani shi da kowa a masallacin sai ce lokacin sallah bai yayi wani ma kana faɗa kamar ka zuga yi shi ma yana nan zai ce lokacin sallah bai yayi ko irin wannan ne yawa ba su gaggawa sauri yake lokaci da yayi za ga wasu suna ɗin yana ta minti ɗaya yanzu liman bai shigo ko bi sai ka jara ni cewa jama'a lokaci da yayi to eh to sai ji a barakiba annabi ya ba abu hawan da falan ma da al muzdalifa yayin da yake muzdalifa nazala fa tawadda ya sauko ya alwala fa asbaga al wudu'a kun ko sai suka alwala ثم وقيمت الصلاة فناك تايد إقامة فصلى المغرب النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله فقال بيان cewa kowa da yake gurin sai ya saukar da wato abin hawansa a gurinsa a masaukinsa sun ma hukimat al-isha aka tada ikamar isha fa sallah annabi ya sallah wa lam yusalli bainahuma sai wata sallah a tsakanin su ba mai ake nufi da wannan bai yi sallar na kula a tsakani ba da ba sallolin da aka ce annabi baya bari ko a halin tafiya ai kun ga wujiri da ni tsakanin da bajir ko yawwa amma na bulbuli ka tafi za ka wani saboda tsabar sallah ba tsabar sallah ya aka yi tafiya doguwa sai yi ta na bulbuli rawatin kun ababala ai idan mutum yana ƙara fahimta addini kullum sauki yake samu kai da kai tafiya yanzu gonan za kai ka samu cewa abin da ka saba sai Allah ya ce wa mala'iku ci gaba da baka da mara lafiya da matafi duk ci gaba za a yi da babu lafiya kai dai kawai ka tabbatar a abul amali lillahi aduwan mu wa in dalla shikenan in ka saba da raka'a bi kullum don kai tafiya wa za a ce ku bar shi yoya wanda aka rage ma farilla kuma zai ci wani abu farilla ba mutum akai a rage mara kuma annabi ya ce Allah yana so idan Allah ya bawa sauki ya kai kiwo saukin nan haka annabi ya faɗa in dai Allah ya bawa sauki to ka fi sauki to wannan shi to kaga ba na kula a tsakani na to kaga wannan hadisin kaga abin da ake so shine a wannan daren an zo a jinkirta magarba shi da lokacin da ake haɗawa jawo mai kiran da idin ko da akhir da akhir idan ka jinkirta lokacin sallar farko ya tafi gaba to kai da akhir kamar yanzu mun yi tafiya har yanzu ba mu magarba ba kawai sai lokacin isha sai mu tafi ko kuma yanzu kawai mu miƙe mu haɗa magarba da isha yayi mutum ya yin sallar azhar ko kuma lokacin sallar magarba yana kamawa kawai magarba tana yi sai mu haɗe magarba da isha yayi na shikenan to da aka san irin ko da ke duwan da kai yayi Allah za ta tafiya za mu yi mun je a tsakiyar tafiyar muna can za mu tafi Kaduna mun wuce kura muka tsaya za mu yi sallah sai muka yi za ta lata yayi ya ka ce a bata za mu iya ga Kaduna nan karfe karfe misali sai da rabi ko karfe biyu da wani abu sai a ce to ba ko bai aka je an yi jamu ta da ake yi yayi ko karfe uku za mu je dan sai a hada azar da la'asar yayi Hajira to to to na gani ka ji wani dabara ni wai wai dan ulhada dan ulhada mala sai ya taba ji dan ulhada wato wata bukata ta zazo ba za a buɗe ko ba wannan ba za a ce dan ulhada ban taba ji ba ban ce ma ba ba ba taba ji ba a ce dan ulhada wani babi za a fada cewa a zarurar tuliyu ba'dul mahdurat wani dalili ne zai samu gani wanda ake magana mutum ne zai shiga operation shi ne likita ko shi za a yi wa aikin karfe shi za a shiga aiki ba za a fito ba sai bayan awa biyar ka gane to kaga wata kila dabara da aka yi sai aka dan zoko larabci aka ce bukata ta sa yanzu kaza saboda haka sai a baki mata warkewa ka shi kuma ba fatawa ba ce ko kuma fatawa yawwa ya wata ta ilmi la umuma laha wani malami ne za a tambaya ya ce to saboda dalili kaza za ku iya hada sallah sai a ce to ya yi sallah ya haɗe sallolin amma ba ko public fatawa ba ne za a ce kawai ka ga dama kowa ne ga dama ya abin da ya ga dama gaskiya ni ba haka na sani ba shi ne wani dalili ne ya sa a ba wa likitan fatawa cewa yanzu za ka shiga ba za ka fito to ka yi azahar da la'asar ɗin ka yi halitta an fahimta da jahu yawwa wani dalili ne yake janyowa tuweci ne yake warantin ba wa mutum ne yake ganin dama kawai yanzu bal za a yi isa kawai bari fito ma da abin biyu za a yi bal karfe bakwai za a shiga Real Madrid da Barcelona ko Manchester da wani gurin misali za a yi dadi za a yi tunda yanzu ba kwa yi da Barcelona tunda ya koma ya fita ko da ina ya koma ba shi dan Barcelona PSG to Manchester da PSG za a yi saboda haka sai a je a haɗa sallah kun gane sai a ce jam'ul haja ba baki na ba da ruwa na yawa na shi wanda za a yi wa aikin Eh shi wannan ana bin sa ana yi shi malam musulmin sun bada fatawa lalurar da za ta sa ai lokacin ne zai fita baya cikin hankalinsa zai lokaci zai fita baya cikin hankalinsa saboda haka za a ba shi fatawar cewa ya haɗe sallah duka dubiyin ba suna cikin aiki ba da wanda za a yi operation din da wanda zai operation din shi za a ta kawo magana ɗan ban saboda su kaga ba wani dalili kawai yanzu kallo za su wai ba musulmai musulma din momina din na gidan kallo su ne masu yi ana barcin suna yi a lokacin to shi ne don kula haja din ai mal abba ya kawo da ne suna faɗa tabbas cewa bari a haɗe sallolin amma wayannan suna dalili ba da sun ba su fatawa yawa amma ba fatawa ba ce kogili da kowa zai ɗauka ya amfani da ita alaikum salam da an ce saura minti biyar sai mu tsaya ta ko minti biyar ɗin ya ce ta saura minti biyar bari mu ƙara ke mun zo mun zo kan su mun mun zo kai ba ba da shi za a ce tambaya ko mun a ba mu gama ba saura ɗaya عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء to ku yale mu gaba tun daga jeru ne duka yawa hadisa usama ne yanzu usama ne an urwa qala in usama wa ala janibi hatta bai usama da kan zai ina dauni in ji urwa ke nan ko kai baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajiru fi hajjatil wada' حين دفع يا النبي يجي تبيع حجة الوداع الجديد لوقت اللي تو قال في كان يثير العنك annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana tafiya tsakanin sauri da tafiya a hankali shine bayyana ibadi wal ijra tsakanin sauri da tafiya a hankali shine al'adaka bil ayn fa idza yastarba fa idza wajada tajwatan inda kun ga tunkoso mutane mutum dubu ɗari da wani abu da zarar ya samu ɗan sarari shine nasta sai dan ƙara sauri sai dan da dabba ta yi sauri shi ne tsara tsairar jarida ya budu gubi da gaya sai dan yi sauri da ya samu dan guri sai sauri ya je cikin gurin amma da ya ga tsara ke ko zo zai gida dabba ta hankali haka ake yi kamar yadda na faɗa ran nan ka je yanzu tun ko zo ya haɗa ka kai wannan sarfar da ake fito da hannu to kawai sai ka dan motsa da ka samu guri sai ka motsa inda aka zo tun ko zo aka ba sai ka je ka hakura ka ƙara samun guri sai ka motsa haka ya zaɓe yau riya jiki na gaba ana ji ayi wal ansari ne barin gida ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a fi ajal wada al maghrib wal isha fil muzdalifa annabi ya ala maghrib wal isha a muzdalifa a hadin da rabu ba an yi da Umar kala kala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna al maghrib wal isha ila jaddi sayyida sayyid an gani wannan maganar ra'ayin malikiyya sai wato sai annabi alaihi salatu wasallam ya taba garba da isha idan da aiki sai da wa'azaba lokacin da lokacin da mutum yake tsakiyar tafiya ba wai daga farko ba kana fara tafiya yanzu daga nan kawai mutum yana zuwa na ba wani a haba ba da na ba ai kai ba mata biyu ba unguwa ka ne sai ka tsallake ka daina ganin gidaje ka shiga gonaki inda za a ce rawa da za a ce yayi tafiya to shi ne ya dade da sai da zarar da jiya ta ta karba ba to sai annabi alaihi salatu wasallam ya yi wannan to wannan shi ne wallahi wa to a me alaji yace na karin ma Allah Na'am? Ciwa. Da ya karewa aiki. da za ta fi wai to me yi misalin cewa yau wannan da aka yi wa aikin dama idan kai ya mutum ne misali shi za a yi sallar sa ko ya tafi yana jin da nauyi a kansa shi za a yi sallar kuma sai ya mutu ai ba komai wai wannan da ya haɗa yi sallar sai kuma Allah ya bar rasuwa aida to me me matsala da shi tsakani da Allah sannan kuma aida ba cewa za a yi misali da aka yi masa aiki sai ba a kai lokacin la'azar din ba kuma ya barbaro da hankalinsa wannan za ta hukuwa ta fi zama complicated ba ko yawa amma wannan aiki ba wani iskari a ciki ya more ko ya tafi ga gurin Allah madaukakin sarki ga wanda baya ce yau da baki na wace na ba komai kamar matafi ne sai ya dawo inda zai yi sai ya raba sallar yanzu mutum ne sun jo daga daga Abuja suna zuwa kura ko suka tsaya a ya sunan take nan da ake tsaya ta Kaduna a inda ake tsaya wannan kawo suka tsaya a nan suka haɗe sallar wurin wannan masallacin matafiyar dan kan da yawa na take zo fara saboda haka kada ya shiga haɗe sallar kuma suka da na karfe uku sai a ke kiran sallar la'azar bayan ya ji yariya yawa almani aiki ne magana da an gane ko eh shi ne wanda ya rasu kwanan nan ko na da ana magana wanda ya gina masallacin madrasa Allah ya ji ba na na No. yawwa to kun ji abin da alaji ya ce sha biyu za a shiga aikin nan kuma yana ɗaukawa biyar misali ko shida wai a lokacin da mara lafiya da likitan za su yi a ba za su iya yi ba abin da zai faru kawai shi ne ya zama dole tun da aike ta wa ake kun fahimta da kyau ko in ba su ta lokacin ba shi ba yadda zai yi ba shi ne albarka ne ga a gurin ba ta shaki to shi mara lafiya ba wani rasani da ya tafi dawa ba hankali a tare da shi dalla ta zo ta wuce shi magana da malamin ke kaga ba da san ramuwa yawa har lokaci ya wuce shi kuwa idan ya zo yana cikin hankalin da likita to zai yi dalla ne kamar yana fayyar yaki ya yi ta da zuciya ko da ido ko da ne shi kenan shi abin da zai ba ne yawa Allahu a'lam a shi ne magana da muke idan ba ya da ni ta ko azurku wanda da wahala a tsaya ta ga musulmi yanzu dai musamman azurku da ne kaga shi zai yi da lokaci ta yi da za bala ba bala an gobe jajin da abdullahi ya mukuwa shi dai kawai ya mukuwa tambaya eh amma jajin da abdullahi magana aikin hajji a hadisi shi ne yauwa amma dai matsalar tambayoyi a kowa da matsala ya saka wa yi kuma murwa to sai matsalar da ta ɓuye sai ga gida tambaya an gaya ba cewa ko dai tambaya da kansa ko shi ya faɗa abin da ya gani a kai akwai ba halar da ya turo mana da takardar cewa da Allah ya sa kanwar mahaifin a addu'a duk da dai bai sa suna ba cewa ba ta da lafiya sosai tana asibiti yanzu haka muna da Allah wa rubutun sarki don yi sarkar suna da kyawawa Allah ya ba ta lafiya Allah ga rubutun sarki ya tafi ta ba ta muna da Allah da suna da kyawawa so wanda wa rubuta duk waɗanda kai wa rafiya da addu'o'i na ake yi Allah ta biya wasu bukatun muna da Allah wa rubutun sarki da suna da kyawawa so wanda wa rubuta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da ya ba mu yi mu waɗanda suka za mu biyan gaskiya iyayen mana da gidan da gafara idan ta mu dawo da suka da dole imani muna da wala da suna yin kyakkyawa mana ko mu ga wata bukata don Allah ya wata yi lafiya muna da wala da suna yin kyakkyawa da shugaban da mabauka Allah ya wata yi zirki ga shiga al'amuran mu ba ma da matsala da talauci da al'umma ke ci Allah da yayi na wala da suna gawa ko muka bawa da sadawi alba da walawi ko ga wala da sallallahu اللهم علينا في أعمالنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعلنا لك العزيم وثابت وخيرات وعبادك رب العالمين إلا وصل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم الحمد لله رب العالمين wannan tambaya ce da ne wata a kai ana yi wa kawali ko ba a cikin ya a malikiya ana yi amma a mazhabar hanabila ba a yi saboda hadisan da zai sanar da yi sahu ko ya yi ba a shigo kawali da ya mutu da ya wa kawai an dawo sallama wala ba sai dai na kai muku wanda ya karanta da su tsawon malikiya ce ga ana yi suna da hadisi amma dai